الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسلوه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله فوائد شافنا نوى نعم نا عشرين دشدة إلى ذا متاجد نعم ولا كيف كان daga sama ko daga ƙasa to na gani to sai mun koma baya kaɗan sama wala yi ƙalu matakana wala yi ƙalu ba a cewa matakana yaushe ne Allah ya kasance babu yaushe ya kasance a tare da Ubangiji in kace yaushe ya kasance to akwai lokacin da bai kasance ba kenan wala aina kana ko a ina ya kasance ba a yi masa guri ba a hayyaze shi ko a takure shi a ce a guri kaza kawai ake samu ka a guri kaza kuma ba a samu ka wala kaifa kana ko kuma yaya ya kasance in ka ce yaya ya kasance to za ka siffanta abinda aka halicce shi kenan shi kuma Allah ba halitta bane kawwanan akwana ya kasantar da kasantattu da kanan ka gane yayi da kaifan da aina din da mata din dishi ya kasantar da su da babu su Allah ne ya samar da su inda aina zarful makani ne tana nuna guri ne kaifa tana kakanta abu ta siffanta shi ne to kuma duka wannan kasantattu ne Allah ku shi ne ya kasantar da su wa dabbarar zamana Allah ya gyara zamani wato shi ne yake lura da zamani. La ya taƙayyadu duk zamani baya da baibaituwa da zamani. A ce zamani kaza shi ne kaɗai ake samun Allah, in ba a wannan zamanin ba ba a samun sa. Allah baya da baibaituwa da zamani, wala ya tasu baya ke ɓantuwa bil makani da guri. A ce a guri kaza kaɗai ake samun sa, in ba a wannan gurin ba ba za a same shi ba. Allah baya keɓantuwa da guri, akwai shi a ko'ina, wala yalhaquhu wahamun zato baya liskarsa, zaton mai zato baya liskar haƙiƙanin zatin Allah, wala yukayifuhu aqalun hankali baya ƙaƙanta shi, duk yadda hankali ya kai da basira da kaifin lura, to ba zai iya ƙaƙanta haƙiƙanin Allah ya ce ƙaƙa Allah yake ya ce ga yadda yake ba. to alhamdulillah sai mai aka bari shafi shafi na arba'in da tara ina za mu tashi to wasalasatul lati alal istihbabi halaye guda uku wanda suke a bisa mustahabi a ran laraba min halaye hudu alal wujudi wanda suke na wajibi wanda in mutum ya bar ɗaya yana da ikon sa yayi sallah da hali na ƙasa da shi bayi da sallah to waɗannan halaye ne guda uku waɗanda suke na mustahabbi biya ita ce na farko an yi salli al'ajiz al'ajizu gajiyayye mara lafiya wanda ba zai iya sallah a tsaye ba ba zai iya sallah a zaune ba sai a kwance to yayi sallah ala hazihi salati ala hazihi salasatil mazkura akan waɗannan halaye guda uku wanda za a ambata. Na farko alajan bihil aimani ya kwanta akan gefen haƙalƙalinsa na dama, in sallah ta kai ga kwanciya ba zai iya yi a zaune a jingina ba sai a kwance to an so ya kwanta a gefensa na dama wannan mustahabi ne ba wajibi ba ka gane ai in hali a halin tsayuwa da zama ne ake samun hali na wajibi amma in har sallah ta kai ga kwanciya to an fita daga halaye na wajibi an shiga halaye na mustahabbi to mustahabbi ne in zai sallah a kwance ya yi shi ala jambihil aimani a gefen haƙarƙarinsa na dama thumma sannan in ba zai iya yi a gefen dama ba alal aisar ya yi sallah a gefen hagu thumma sannan in ba zai iya yi a gefen dama da hagu ba ala zahari ya yi akan gadon bayansa shine ya yi rigingine ya sa kansa yamma ƙafafuwansa gabar fuskarsa algingina tana duba alƙibla wancan dama da hagun da aka faɗa duka dai yana duba alƙibla idan ya kwanta a gefen dama ya sa kansa kudu ƙafafuwansa arewa fuskarsa da cikinsa suna duba alƙibla kamar yadda ake sa mamaci a cikin kabari idan ba zai yi a gefen dama ba sai sa kansa arewa ƙafafuwansa kudu fuskarsa da cikinsa yana duba alƙibla kamar yadda ake kwantar da dabbar yanka idan ba zai iya ba to sannan ala zahari ya kwanta akan gadon bayansa shi kuma a nan zai sa kansa yamma ne ƙafafuwansa gabar to a lokacin fuska ita ma tana duba alƙibla malam yace fa in khalafa fi salasa idan ya saba cikin waɗannan halaye guda uku yana da ikon yi a gefen dama sai yayi a gefen hagu ko yana da ikon yi a gefen hagu sai yayi a rigingine lam tabtul salatu sallarsa ba ta ɓaci ba idan musahabi ya bari ba irin wancan da yana da ikon tsayuwa ba da jingino ba yayi sallah a tsaye a jingine ko yana da ikon yin sallah a tsaye a jingine sai yayi a zaune ko yana da ikon yi a zaune bai jingina ba sai yayi a zaune a jingine ko yana da ikon yi a zaune a jingine sai ya kwanta wancan duka sallarsa ta ɓaci amma wannan in ya saba cikin waɗannan halaye guda uku lam tabdul salatu sallata ba ta ɓaci ba dan hali na mustahabi ba inda ku aka ce dan kabar mustahabi sallah ta ɓaci wal isnadu allazi tabdul bihi salatul qadir amma ka ga jingino wanda sallar mai samun ikon tsayuwa take ɓaci da shi ala tarki abu zabalin wannan jinginan zai maka bayanin halaye hudu na wajibin nan da aka ce wajibi ne ya sallah a tsaye ba da jingino ba to yana da ikon yin sallah a tsaye ba da jingino ba idan ya jingina ya sallah a jingine to shi jinginan gwargwadon wanda yake bata sallah huwa allazi yasqutu bi suqutihi shine wanda yake faduwa da faduwar abin jingina kamar ya jingina a jikin garu ko a jikin sanda ko a jikin wani mutum ya ba da ƙarfinsa gwargwadon yadda in aka janye abin da ya jingina ya sukudu zai faɗi da sukudi da faɗuwar abin jingina wannan shi ne jingino wanda yake ɓata sallah wa in kana la ya sukudu da sukudihi amma idan ya kasance mai jinginan nan la ya sukudu baya faɗuwa da sukudihi da faɗuwar abin jinginan ya jingina amma bai ba da ƙarfin da in an janye abin da ya jingina da shi zai faɗi ba to fa huwa makaruhun wannan jinginan yayi makaruhi ne amma baya ɓata sallah ba ko na jingino za a ce dan mutum yayi sallah ka ta ɓaci ba sai ya ba da ƙarfi gwargwadon yanda in aka janye abin da ya jingina zai faɗi sannan sallah take ɓaci to in kana la su kudu bi in ya kasance baya faduwa da faduwar abin jinginan fa huwa makaruhun wannan yayi makaruhi to alhamdulillah sai me ziya shafi shafi na ɗari da saba'in da tara ina za mu tashi wani hazar lallai ne mai yin safa da marwa ya kiyaye mimma ya fa'aluhu ba abuhum daga abin da shashin alhazai suke aikatawa min aljari na yin gudu min safa daga dutsen safa ila lamurati zuwa marwa sa'ayi aka ce kai arramalu ka gane ai ko al-isra'u sassarfa ake yi ba gudu ba eh wasu zaka ji takare har suna cewa wai gudun fanfalaki in baka yi shi ba to a lahira sai kai gudun fanfale a wannan ba shari'a ba ne mutum ya kiyaye daga yin gudu a safa da marwa ba gudu ake yi ba sauri ake yi wa inna ma yusri'u rajulu ka sani shi ma namiji ne yake yin sauri dunal mar'ati banda mace bainal milaini tsakanin mil din nan guda biyu al-akhdarain wanda suke koraye guda biyu ina fata an gane wannan hakin da ne ana kafa mil daga inda ake fara sa a yi sassarfa zuwa inda ake ƙarasawa a hankali ka gane ai sune almilin al'akdari an kafa ɗaya a farko in ka baro safa ka yi tafiya kaɗan za ka tarar da shi to daga nan za ka fara yin sauri na biyun kuma yana gaba shi ma an kafa shi wanda in ka ƙarasa inda yake sai ka tafi zuwa maro a hankali kafin ka juyo ina fadi eh yanzu sai ma babu alaji abin nan ne yanzu a kendir ne koraye yanzu wannan kendir ba an cire shi kuma da ka san tsakanin safa da marwa ma an raba da wani abu kamar express eh ga masu tafiya ga masu dawa to yanzu duk babu duk an cire wannan saboda ƙara yalwa a gurin saboda cunkoso to wannan shi ma hajjin da ne ke gaya maka an kafa wani abu mil kamar kilomita an masa koren fenti daga ka zo wannan gudu sai ka fara sauri idan ka je na biyu ka wuce shi sai ka karasa da tafiya a hankali to yanzu ba za ka ga wannan mil guda biyu da yake magana ba sai dai koren kendir a farko kana tafiya a cikin kendira farare ne to daga ka ga ka shiga koren kendir sai ka fara yin sassarfa idan ka wuce shi ka tarar da farin kendir sai ka karasa a hankali wannan shi ne sa'ayi walau ramala fi jami'i sa'ayihi da mai safa da marwa zai yi sassarfa cikin baki ɗayan sa'ayinsa inda aka sa alama da inda ba a sa ba gaba ɗaya ya yi shi da sauri a jiza'ahu yana isar masa wa kada a sa amma hakika ya munana ba haka aka so ba an so inda babu wannan alamar ka tafi a hankali daga inda aka sa alama zuwa alama ka yi sauri wannan shine abin da aka shar'anta amma in dai mutum ya yi bakwai din ala ayi halin ko da sa'ayin ya yi gaba ɗaya sa'ayinsa ya inganta amma ya munana wato ya aikata makaruhi waka za haka nan laulam yarmul da ma bai yi sassar ba bil kulliyati kwata-kwata bil kulliya gaba ɗaya ya tafiyarsa a hankali da inda ake yin tafiya a hankalin da yadda ake sauri gaba ɗaya kawai ya tafiyarsa a hankali haka shi ma sa'ayinsa ya inganta amma ya munana ina fata an gane da wanda ya yi sauri gaba ɗayan sa'ayi da wanda kwata-kwata bai yi sa'ayi bai ya tafiyarsa a hankali duka sa'ayinsa ya inganta amma sun munana an fi so kowanne da tafiya a hankalin da yin sassarfan a yi shi a mahallin da aka shar'anta shi alhamdulillah sai a rukunin rabi'u ne gidan lafiya ya almajirai risala shafi ɗari bakwai da nawa da ina za mu tari wani sahabu ne wani sahabu ana so liman da kala manzilahu ga wanda ya shiga gidansa zai ba laraba ba mai addu'a fita daga gida ba to wannan kuma addu'a ce ta shigowa gida ana son mutumin da ya shigo gidansa an ya kula ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ka gane ai ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billahi ana son wannan ga mutumin da ya shiga gida saboda faɗin Allah amma ana so bayan ya yi sallama fa kuma mai shari'a ce maka ba wai gida kaɗai ba da yake liman da kalan manzila sai da au bustanahu ko mutumin da ya shiga gonarsa au hanutahu ko kuma kantinsa inda dama ayar akan gona ta yi magana ana so an ya kula ya ce ma sha Allahu la quwwata illa billah ba da an yi sallima amma bayan ya yi sallama in kana samma a hajjun in ya kasance akwai mutum a wannan gonar ko a gidan wa illa in ba kowa a gidan ko a gonar ƙala sai ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina sannan sai ce ma sha Allahu la quwwata illa billah man ƙala zalika duk wanda ya faɗi wannan a gidansa ko a gonarsa ko a kandinsa kana hirzan zai zame masa tsari ne da kariya liman zilihi ga gidan nan nasa farawo ba zai shigo ya cutar ba ko wani mai mugun nufi ba zai iya shiga gidansa ya masa barna ba wa hasbuka qawluhu ta'ala ya ishe ka fadin Allah ta'ala a suratul kafi da yace wala wala iz dakalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah eh dan me yasa lokacin da ka shiga gonarka baka ce jannataka nan gona ake nuni dan me yasa lokacin da ka shiga gonarka baka faɗi wannan kalma ta ma sha Allahu la quwwata illa billah ba wato rashin faɗin wannan shi ya jawo gonar ta lalace yi yana yi wa ɗan uwansa alfahari da gori shi yana da gona da amfani shi ba yi da komai shi kuma ɗan uwan ya fi shi imani shi kuma talaka ne ba ƙur'ani ya ga wani ba wa huwa yuhawiruhu ana aktharu min kamalan wa azu nafara yana masa alfahari ni na fika yawan dukiya dukiya gona ce da ya yi tasuwa Allah ya bashi shine ana aktharu min kamalan kuma wai wa azu nafara na fika yawan jama'a na fika yawan mutane kai baka da kowa baka da komai sai gashi kuma aka wayi gari gonar ta kone abin da yake alfi ya shiga yana cika baki shi da tsawon nasa ce ayya bayan ya yi nadama shi ne gonar ya zo yana tattauna kuma da ɗan uwan ya ce kai da na sani abin da na gaya ma je nan da ban gaya maka ba da na mai da lamari na ga Allah da ya bani na gode wani ce wayo ai da lokacin da zaka shiga gonar taka duk da ka faɗa abin da ka faɗa jiya da ka faɗi ma sha Allahu la quwwata illa billah to da haka bai samu gonar taka to to sai zama kamar dafa'i ne da kariya da gida da gona da kanji da koda garke ne Allah ya hore maka in zaka shiga kai sallama ka faɗi wannan to Allah zai tsare ma daga sharrin barayi ko wata annoba ko wani abu makamancin haka wa yukrahu al-amalu fil masajidi an karhanta yin aiki na sana'a a cikin masallatai min kiyaɗatin shine yin ɗinki wa nawuya da makamantanta kamar saƙa ko wani ƙira duk wani abu dai na sana'a ba a so a yi shi a cikin masallaci an yi shi ne don aikin ibada ba don aikin neman kuɗi ba kai masunta ke na tsawon na makaruhi ne eh ba ɗaurin ƙungiya ba ko ɗinkin alamar carbi bai kamata kai a cikin masallaci ba to masu rubutun zarni ba to ka gani duka dai aiki ne kawai su mai da masallaci wajen abin nan ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa suna yi a nan masallacin nan na kuro ba da gaure yana yi duka kawai kuma da masallacin gudun eh haka ne sai a cikin masallaci da kwamfuta su idan project yake yi saboda ba da zai dame su a masallaci makaruhi ne duk wani aiki wanda kaga al'amalu kawai ya ci sai maka misali sai milki yada sai misali da ɗinki shi kadai amma ya ce wani hauya to duk wani abu wanda ba na ibada ba ne na sana'a ne bai kamata a yi shi a masallaci a nemi gurinsa da aka ware don shi a je a yi wala ya sulu ya daihi mutum kar ya wanke hannayensa guda fiye a cikin masallaci wannan fa masallacin da yake daɗe ne na ƙasa ake magana ba shimfiɗa ba suminti ba tayil ba darduma ba kafin amma in akwai ɗayan biyun nan to zai zama haramun ma ba makaruhi ba gurin da in kai ƙasa za ta shanye shi ne aka karhanta amma gurin da idan aka yi zai zama datti ko zai sa kafet ya dinga wari to wannan kam haramun ne a masallaci wala ya akulu fi kada dinga cin abinci a cikin masallaci ba a yi shi don cin abinci ba illa misala sha'il kabiri sai misalin abu wanda yake sassauka ba mai nauyi ba ba tuwo da miya ba ba dan wake ba ba shayi da burodi ba kasawiki yace kamar nakiya wallahu yi da makamancinsa yawwa kaga wannan ai dan ya fada a ƙasa ma ba za ka bar da shi ba sai dai kawai a ce kwallon ka fitar da shi kar ka je bar a masallaci yawwa to wannan babu laifi asawiki asali ana fasara shi da nakiya amma ba nakiya ko nakiya ba dunkule ta ake yi ba to shi sau garin alkama ne ake soya shi a dan sa masa suga a dinga hambuda kaga yayi kama da naki amma mu naki yayi ana dunkule ta wala ya qultu fi sharibahu mutum baya rage gashin bakinsa a cikin masallaci wala yuqallimu fi azfarahu baya yanke falautansa a ciki in dai ya san in ya yanke gashin zai bar shi a nan ko falcen zai bar shi a masallacin to kar yayi amma malai ce wa in kasa in har ya rage gashin bakin au kallama ko yanke farcen to a kaza hu ya riki wannan gashin da ya rage ko farcen da ya yanke ya ɗauke shi fi sauti a cikin tufafinsa ya fitar da shi waje to in yi wannan babu laifi amma ya yanke ya bar shi a masallaci wannan kan bai kamata ba wala ya katulu fi kamlatan yi kutalu ko ya katulu to mutum baya kashe kamlatan ƙwarƙwata fiye a cikin masallaci ko da a cikin tufan kafa take za ka kashe a jiki bai kamata ka yi a masallaci ba saboda kashe ta akwai ƙazanta da abin ƙyanƙyani wala gurgusan wala kuɗin cizo ko sauro wanda ya sha jini a masallaci karka buge shi don zai zama ƙazanta a inda jininsa ya taba wa urkisa an yi langwame fi mabitul guraba ina maganin da na fi mabitul guraba an yi langwame cikin kwanan baki fi masajidil badiya cikin masallatai na ƙauye kwana na kwanciyar bacci ake magana amma wanda zai kwanan ibada wannan ana maraba da shi domin hadisin bashirul mashaina fi zulamin laili ilal masajid ko yawa wannan ka akwai bishara da daddare dan ka je ka kwana a masallaci kana ibada wannan ana maraba da shi amma kwanciya ta bacci ko kwana na bacci shine aka karhanta a masallaci na gari amma masallatai na badiya ƙauye wanda dama ba a masa ƙyaure wani ma ba a kullewa to ka zo bakunta gari dare ya yi baka san kowa ba ka ga ka je ka buga wani kofa da daddare baka san waye ba shi ma bai san ka ba ko to ka je masallaci ka kwana in ya so da safe ka nemi abin da za ka nemi a garin ka wuce wannan an yi rangwami fi mabitul guraba cikin kwanan baki fi masajidul badiya cikin masallatan ƙauye wala yan baji an ya ƙara baya kamata mutum ya yi karatun ƙur'ani fil hammami a cikin lojin ko hotel illa al-ayatul yasira sai dai ayoyi yan kaɗan wala yi kusuru shi ma kar ya yawaita kada ya ɗebi Qur'ani ko ta ƙara ya shiga hotel ko ya je ya sauka hotel ya ta dandaka karatun Qur'ani ba guninsa ba ne sai dai ayoyi kaɗan wanda ba su wuce neman tsari ko kuma wanda suke ɗauke da addu'o'i ba nan babu ne wa ya ƙara'un rakibu mahayin dabba ko mota ko wani abun hawa yana yin karatu iyayen da ya so babu ne walmuru da jiwu da wani ke kishingide ko yake kwance babu laifi ya yi karatunsa a kwance walmashi da mai yin tafiya da ƙafa min ƙaryatin daga wannan gari ila ƙarya zuwa wancan gari babu laifi tafiya ta zumunci ko ta ta'aziyya ko ziyara babu laifi daga wannan gari kana tafe da ƙafa ko akan abun hawa kana karatun Qur'ani wa yukrahu zalika an karhanta karatun Qur'ani lil mashi ila suji ga mai tafiya zuwa kasuwa wanda ya fita zai ga cin kasuwa a wani ƙauye ko wata kasuwar ƙauye kuma ya dinga karanta Qur'ani wannan makamuri a hanyar nan akan abun hawan ko a kafa makaruhi ne in dai cin kasuwa za ka zuciyarka tana lissafin riba ko tana ko tana tadabburi alqur'ani da ana san ana karanta shi a dinga tadabburin sa afala yatadabburuna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha ko afala yatadabburuna alqur'ana walau kana min indi ghayrillahi law zadu fihi ikhtilafan kaseera ko to me zuwa cin kasuwa ina ga halin tadabburi yana lissafin kaza fa kaza na salo shi ya kamata in sai da shi kaza in samu ribar kaza da wannan zai ji ko da tadabburin ayoyin qur'ani shi yasa mala yake an karanta wa mai tafiya cin kasuwa ya dinga karanta qur'ani a hanya wannan shi ne ma aka aka aka karanta mai tafiya ma bai je ba to na addu'a ce addu'a ce karatu haka sosai ake yi akwai akwai masu kiwon takara a cikin kasuwa a cikin rumfunan su to ai gano rubutun shi karatu abin da ya sa ba a so wannan na ta gani da ido na ni ma na gani ko sa tv ina gabbe ba na je lumfar wani a kasuwa da qur'ani ina zuwa ya wanta kalatu a gaba na ya ce ma karatun ma ya tashi kaga na ba dan rashin diriki ake yi wannan a gaba na aka yi da ƙur'aninsa irin bugun buraburan nan yana karatu ina zuwa bai ma idansa bai je ma a kan ne ya ƙwala ƙur'anin ba hankalinsa yana kan ya tattara ya yi haka ya ajiye hankalinsa yana kai na muna magana da shi kaga wannan ire-ire wannan ake gudu saboda haka bai kamata a dinga karanta ƙur'ani a lufar kasuwa ba wa ƙadi ƙila haƙiƙa a wani ƙauli aka ce, Inna zalika yin wannan karatu na zuwa kasuwa, bil muta'allimi ga mai neman ilimi wasu wannan mayarwaci da ya iya yi, musamman wanda yake tsoron tilawasa za ta zibi, ko kuma dama yana yin hadda ya rubuta allansa kuma yana zuwa cin kasuwa. To yana so haddasa ta zauna. da in ya dawo ya haddace allansa kaga zai wanke ya rubuta wani kuma tafiya cin kasuwa irin ta da ka san yadda take ko tafiya ce ta kafa ko akan jaki ko doki wanda za a dade ana tafiya babu laifi ya dinga karatunsa ko da allan ko da qur'anin ko ma tilawa wannan ba laifi in dai shi din almajiri ne mai neman sani mai neman karatun qur'ani to wannan babu laifi a wani kauli an rangwanta masa الحمد لله ومن قرأ القرآن to in dai zai tada zuciyar wani wani in ya gani zai cuci ko zai damu shi ma wannan yana cikin abin da aka karanta amma in ya zama kai an daina wannan an daina to ai dama kuma in yabo da kuskure yana tuntsirewa ka ga ya zube da ƙasar da madinar yana zubewa yawanci dama za ka ga tsofi ne suke wannan wani hannu yana karkarwa ma zai iya tukucewa ya faɗi to amma duka an daina yawanci amma da kan su masallaci amma musamman ake yin sa don zuba yau da ƙasa a ciki da muna har gwangwana ma aka gwangwana irin na kafin da cikin ke kai barka da zuwa ya himma wannan duka zai zama makaruri tunda yana jawowa abin ya zube a ciki a a gwarku ai amma akwai fa amma amma a lungu suke tun gusa irin irin na daɗi ne na tsofi ne ya kamata a cikin duk da kusan ma ai ba amfani da su yanzu ina ne malamin hajiya ɗari biyu da ina za mu tashi 237 hashiyatul adam a sama ko a ƙasa to na gani tsakiya ko wa kazalika yaf'alu yawa haka nan yadda mutum ya aikata wajen shafar kafarsa ta dama a shafar kufi to yaf'alu yake aikata bi rijlihi bi usra da kafarsa ta hagu misla zalika misali irin yadda yayi a ta dama ai misla ma fa'ala fil yumna misalin abin da ya aikata a cikin kafarsa ta dama min albadi shine farawa da yayi min albuda'atu shine fara shafar kurki min arafil asabi'i daga gefen yan yatsun kafar dama wani mururi da kuma zarcewa da shafa bilayar da hannayen ila haddil ka'abin zuwa iyakar idan sawu walakin sai dai wab'uhuma alaiha dole yan yatsun nasa alaiha akan kafar hagu akasu wad'ihima alal yumna akasin sabanin dora su da yayi ne akan kafar dama shi ne kawai bambancin a kafar dama ba an ce hannun dama akan kafar dama an hagu a karkashin kafar dama ya shago zuwa gwiwar hannu to in an zo kafar hagu akasin wannan ne fa yaj'alu yadahu yusra in yazo kafar hagu yana sanya hannunsa na hagu min fauqiha daga saman ita kafar hagu wa yadahu yumna hannunsa na dama min asfaliha daga kasan kafar hagu saboda kowa a gidansa sarki ne lokacin da ake gefen dama an ce dama ya koma sama hagu ya koma ƙasa to in an dawo kafar hagu hannun dama ya koma ƙasa hannun hagu ya dawo sama wa qala ibnu shablun ibnu shablun yace al yusra a kafar hagun nan kalimuna kamar kafar dama ce ala zahirin mudawwala a bisa zahirin ƙaunin da ya zo a mudawwala mudawwala ta nuna ko an zo kafar hagu to hannun daman ne a sama hannun hagu a kan a ƙasa wa ma zakarahu abin da ya mutai min aljami na shafawa na haɗawa baina mafi alal kutu a salihi tsakanin shafar saman kufi da ƙasan kufi muttafaqun alai shine kauli da aka yi ittifaki gare shi ba sabani lakin sai dai uktulifa an yi saɓani fil qadarin ladhi yajibu masuwuninu cikin gwargwadon abin da shafarsa yake zama wajibi minhu daga mai yin shafar ala salati aqwali abu kafadu zuwa guda uku mashuhuruwa mafi shaharan faduduwa uku yajibu masu a alahu shafar saman kuffin ne yake zama wajibi ƙasan mustahabbi ne tunda an gama zala ya shafa a saman kadai kuma a ruwaya ingantacciya an gan shi kuma ya shafi sama da ƙasa amma ba a taba gani ya shafi ƙasa kadai ba tare da shafar sama ba to sai ya zama mafi kankantar wajibci shine shafar sama wayin samu masu asfali kaji ba ana son ya wato ya hada hada shafar ƙasa fa idan alamati al'ala idan ya takaita a bisa shafar sama kadai wasalla ya yi sallah sannan sai ya tuna usu hibba da ada an so ya sake shafan nan da sallah fil wakati in a sauran lokaci shi ma mustahabi ne ba dole ba wa yakthar alamati al asbal in ya takaita abu sa shafar kasan kurfi kadai bai shafi saman ba a ada abadan ya sake har abada saboda shafan saman wajibi ne wala yamsahu ala dinin amma ba zai yi shafa akan tabo ba wanda ya taka shi fi asfali kuffi a cikin ƙasar kuffin nasa auren fi dabbatin ko kashin dabba ya taka kashin shanu ko kashin jaki ko na abu makamancin haka da ya dambare a tafin kuffin nasa bilmaddi ko dabba wata shididul ba'i da shaddar ba shine wa ma min dabbatin akwai madda akwai al'aka alifin ba sai kuma shadda akan baɗin shi da bilmadi wata shididil ba'i wa huwa menene yawwa wa huwa fil istilahi eh wa hiya ta wannan kalma ta dabba fil istilahi a cikin shari'a a shari'a ba a luga ba in a shari'ar musulunci ya ce maka dabba alfarasu doki wal bagalu da alfadari wal himaru da jaki wal ba'iru da rakumi in shari'a take maka dabba to waɗannan dabbobi guda hudu take nufi amma a luga aka ce dabba asalin a luga kullu ma ya dubbu ala wajhil ardi sai dan adam ma dabba wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizqu har an adam sai shi sai har har aljanu su ba suna rayuwa a ban kasa ne ko asali ai daga kalmar dabba ya dubbu da bibar dabba yana rarrafe a bayan kasa dabba ya yi rarrafe ya dubbu yana yi rarrafe to duk wani abu da yake taka ƙasa sunansa dabba a luga amma a istilahi na shari'a ne to alfaransu wal bagal wal himaru wal ba'iru suna ake ce musu dabba to ba zai yi shafa akan wannan kashin dabba ba hatta yuzilahu har sai ya gusar da shi ai ya gusar da ma asabahu abin da ya taba kufun minhu ma ko abin da ya taba abin da ya taba shi shi mai shafan minhu ma daga kufayen nasa guda biyu yamsahu ko ko bi masjid yana gusar da shi ne bi masjid da gogewa da tsini ga wannan taban da ya taka ko kashin dabba au gasilin ko kuma wankewa da rauti ga kashin dabba ko wannan abdul wahab haka ya faɗa yace shafa shafewa da yake da masjid au gasilin shafewa idan ta ƙone dama ba na jasa ba ne kankare shi zai kawai ya goge idan kuma kashin jaki ne ko doki ko alfadari kaga na jasa ne to wannan gasili kenan wannan sai ya wanke idan kashin dabba ne la'annal masa domin shafa inna ma yakunu alal kufi yana kasancewa ne ga kufi wa hadha hailun wannan kashin dabba da ya taka kuwa ko taban da ya taka ko yana tsarewa dunar kufi tsakanin shafar da wannan kufin in ka shafi ƙasan wannan kashin dabbar ko taban kaga baka shafi kufi ba taban ya tsare tsakanin kufin da shafar taka to fa wajaba naz'uhu sai tuɓe wannan taban ko kashin dabbar ya zama wajibi biyu ba shirul masa ko biyu ba shirul masul kuffa domin shafar ta taɓa wannan kuffi na shi da kansa ba wai a samu wani ha'idin tsakani ba to alhamdulillah sun babbayar da fata ukra fil masjid sai me askar shafi na nawa na'am da biyar dai ko? Eh mana, ai mun gaba juma'a, saura sallar idi. Fasulun, talatul idai ne, sallar idin nan guda biyu, idin azumi da idin layya, sunnatin sunna ce. Ita juma'a ba mun ce fardu ainin ba? Ita sallar idi sunna ce mai ƙarfi, wahiyar raka'a ta ni ita sallar idi raka'a guda biyu ne bigairi azanin ba tare da kiran sallah ba wala iqamatin ba tare da iqama ba dan nafila ce ba wata sallar nafila da ba farilla ba da ake mata kiran sallah ko iqama yaftatihu al-ula liman yana bude raka'ar farko bi sab'i takbiratin da kabbarori bakwai ba al-ihram tare da kabbarar harama in ka hada da ta harama sun zama bakwai idan ka cire ta to guda shida za su biyo baya wasaniya ai yabtati husaniyata yana bude raka'a ta biyu in ya gama sujjada bi sittin da kabbara shida ma alqiyami tare da kabbara dagowa daga sujjada zuwa tsayuwa idan ka ware ta ka tsaya kyam to za ka yi kabbarori guda biyar ne ya kadubu ba'adaha liman yana hudu ba bayan sallar idin hudu ba ta yi hudubobi guda biyu ba irin sallar juma'a da ake fara yin hudu ba sannan a yi sallah ita sai an yi sallar sannan a gabatar da hudu ba guda biyu yadda tihu kullum yana buɗe kowace da sabi ta kabiratin da kabbarori bakwai kasan da sallar juma'a ita ma kamar idi ne sai an yi sallar sannan manzo Allah ya tashi ya yi hudu ba to tun da ƙadiyar nan ta faru na wa iza da au tijaratan au lahawan in fatu ilaiha wa taraku ka qa'ima in suka ga kasuwanci ko wani walgi sai su watse zuwa ga wannan kasuwancin ko walgin wa taraku ka qa'ima sai su barka a je kana hudu ba dama an riga ji sallah kowa in ya tafi ya ce cikin sa ba zai dawo ba dama dama ai sallah hudu ba ake to sai aka juya ai dai ko dan sallar juma'a ba ka tafi ba sai aka sai aka dawo da fara yin hudu ba kafin ayi sallah amma da kamar na idi ne sai an yi sallar juma'a sannan manzo Allah ya tashi yayi hudu ba to da wacce kadiya ta faru sai aka baddala sai an yi hudubar sannan kuma a yi sallar juma'a ina fata an gane to ita idi tana nan a ƙa'idar yadda ake ta tun farko za a yi huduba ne guda biyu bayan sallar idin ya fita cihu kullum limamin idi yana buɗe kowace hudubarsa ta idi da sabi ta kabiratin da kabbarori guda bakwai na sakan a jere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har guda bakwai wa fi asna'iya a cikin tsakiyar huduban ma ya kawo kambarori ko da ba su kai bakwai ba idan yayi huduba yayi huduba ya je tsakiya to sai ya tsaya kuma ya kabbara ya kabbara ya kabbara sannan kuma ya ci gaba in ya zo huduba ta biyu shi ma haka tunda kullum yake ai kullum wahidati wa yukaddiru nasu su ma mutane suna yin kabbarori ita kabiri da kabarorin liman a cikin hudubar duk lokacin da yake Allahu akbar kuma sai Allahu akbar in ya gaba kabarorin sa yana huduba kuma su yi shiru su saurare shi wa mustahabbatu wa mustahabban sallar idi kal jumu'ati kawal mustahabban sallar juma'a ne sai dai bambanci ita juma'a ana so a je da farin kaya mai kyau ita kuwa idi ana son sabon kaya ko da baki ne ka gane ai ita juma'a fari ake so ko tsoho ne ita shi kuma idi sabo ake so ko da baki ne ga wanda yake da ikon ɗinka sabo ko ko baki ne in sabo ne shi ake nema wa yusahabbul aklu ana son cin abinci yawmal fitr ranar idin azumi qabla al-khuruj kafin fita sallar idi ka tabbatar ka bude bakinka dama al-fitr ba ci bane alfidiru ci wani sahabbul fidiru ko ana so mutum ya ci abinci shi ne al'akal ɗin yau malfidiri ƙablar kuru da kafin fitarsa zuwa sallar idi wa yau mal'aba amma a ranar idin layya ana so cin abincin ya zama ba'ad da ruji bayan komowa daga idi ya yi haƙuri har sai ya sako daga idi sannan ya nemi abin da zai wa waƙatuwa lokacin sallar idi minar kifa'i shamsu daga ɗagowar rana ne wato halki ila zawali har zuwa zawal in dai zawal ba ta yi ba to za a yin sallar idi wa filuwa fil musalla aikata ta a filin idi a fudalu shi ya fi falala akan yin ta a masallaci a yi ta a musalla fili tarwal ya fi falala a kan a cikin masallaci amma aka yi a masallaci tayu wala ya tanaffalu mutum ko liman ba ya yin nafula kabla kafin sallar idi in ka zo kawai ka zauna sai dai kai ta yin kabbarori kafin liman ya fito wala ba da ba a yin nafila bayan an idar da idi daga an gama da an gama sallah ayi hudu ba bayin nafila ana gama hudu ba kowa ya koma gida ya juna ana so mutanen gari su fito sallar idi mukabbirina suna masu kabbara ba suna hira ko surutu ba an fito zuwa idi a dinga yin kabbara bi dariqin akan hanya wa yarji'una ana so su komo gida an an sako daga idi bi gairiya a watan hanyar da suka fita zuwa sallar idi wa yusahabu takbiru ayyamin nahar ana son yin kabbarori a kwanakin nan na yankan layya bai ce ayyamal adha ba ayyaman nahari kwanakin da ake suka ake yankan layya kwana uku nan daga ranar idi zuwa kwana biyu da suka biyo baya a dinga yin kabbarori a kiba kamsa asharatar salatan ƙarshen sallolin farilla goma sha biyar sallar kwana uku ula hunna na farkonninsu zuhurun idi a zahar ɗin ranar idin shi ne ake farawa har zuwa sallah ta goma sha biyar ita ce asuba ta wayewar gari yini na hudu daga ranar da aka yi idi wa lafazu lafazin a takbir din shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wa man arada an yusalliha wahdahu wanda yayi nufin ya sallaci idi shi kadai idan a garin su ba a idi shi kuma bai samu fita zuwa idi ba ko kuma ya makara ya zo an sako daga idi sai ya ga shi ma yana so ya yi da shi kadai to sallahan ala sifatiha ya sallace ta abu sa siffarta da muka ambata da wannan kabbarorin guda shida har da kabbarar harama a raka'ar farko da kabbara shida a raka'a ta biyu har da kabbarar dagowa daga sujjada amma fa babu hutu ba a to wa za ka yi hutu ba to alhamdulillah David. Na'am? Allahu alwadi. Gobe za mu hutun maulidi insha Allah. Insha Allah gobe za mu ajiye. Eh gobe za mu karatu shi kenan za mu ajiye sai bayan maulidi. Na shafi na nawa. To ina za mu tashi? Ran talata ne. Na'am? تمرين في الإرادي ومنا شافي نسب عند هدوني تمرين في الإرادي جربا واتكين لإرادي آه ألف هنا نموذج يشتد الهر في الصيف ذاتي ينا تننتا في الصيف أكل لوكة بزرة ويشتد ضمن فعل مضارع مرفوع بالضمة fi'ili ne mubari abin yi wa rufu'a biddan masu da wannan damma mai lankwashashen kan a saman harafin a saman dal bayan shaddar ba an yi damma ba wani rufu'a kanta a lankwashe ita ce damma alharu hakanan sunana na alharu fa'ilu shine fa'ilin jumlar marfu'un bid damma shi ma abin yi wa rufu'a ne da damma ta zahiri fi din nan da aka ce fi saifi harafin fi harfu jarri harafi ne na kisra mabniyun abin gina wani ala sukuni akan sukunin ya'i fi din na wannan ya'u din sukun ne da ita amma shi din harful jarri ne mabni duk inda yazo fi din haka ake fadin sa li'irabi baya shiga sa saboda mabni ne ala sukun to as-sayfi din nan majrurun bi fi abin yi wa kisra ne da harafin nan na fi wa alamatu jarhi alamar kisrarsa alkasaratu wannan wasali kasar da aka yi akan wannan fa'u din na asaiti to alhamdulillah sai ne mu kama babi na nawa babi na ashirin da ɗaya a cikin kitabun ɗalaki babi na ashirin da ɗaya babu ma gafin a ƙara'i wannan babi ne na abin da ya zo cikin jinan nai jam'i na alƙur'u jini da al'aƙara'u da alƙuru duk jam'i ne Allah ce salasatu ƙuru'in ba to ƙuru'u da aƙara'u duka ismul jam'i na alƙur'u jinin haila wa iddatu talaqi da iddar saki wa talaqil ha'id da hukuncin sakin mai jinin haila duka zai zo a cikin wannan babu haddathani yahya an malikin an nafi'in anna abdullah ibn umara haqiqa sayyidina abdullah dan umar tallaka imra'atahu ya saki matarsa wa hiya ha'idun tana jinin haila ala ahadi rasulillahi a zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, fasa'ala Umar ibn al-Kattabi sai na umar ɗan kaɗabi sai ya tambayi rasulallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an zalika game da hukuncin wannan saki na ɗansa abdullahi yace ya rasulallahi ɗana abdullahi ya saki matarsa tana jinin haila faƙalar rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace murhu falyuraji'iha murhu ka umarce shi falyuraji'iha lallai ya maida ita yaje yayi raja'i thumma sannan in ya maida ita kar ya ƙara saki da yumsikuwa ya rike ta a wajensa hatta ta duhura har sai ta tsarkaka daga wannan jinin da ya saki a cikinsa thumma sannan ya ci gaba da rike ta dai kar ya yi saki sahiba sai ta yi jinin haila wani banda wanda ya yi sakin kuma ta dura sannan ta sake yin wani tsarki banda wancan tsarkin na jinin da ya yi saki to kuma sannan in sha in ya ga dama bayan tsarkin nan na biyu in ya ga dama amsaka ya ci gaba da rike ta a matsayin matarsa ba'adu bayan ta yi wannan tsarki wa in sha in ya ga dama ɗallaka ya sake ta a wannan tsarki na biyun ƙabla an ya masa kafin ya shafe ta bi ma'ana kafin ya take ta fa tilka iddatu allati amara Allah an yutallaqa laha nisa'u maza la ta wannan ina ce iddar da Allah yayi umarni a saki mata ya laha gare ta ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa'a fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddata wannan hukuncin shine fassarar waccan aya ina fata an gane Allah ta ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza tallaqtumun nisa'a eh mana wancan yana nan ai ba tun da ka ji kome ai saki yana nan yawwa in aka yi kome to saki ya tabbata amma kome kuma wajibi ne ga wanda ya saki cikin jinin haila dole a lissafa masa wannan sakin cikin saki uku da za a lissafa masa nan gaba yawwa in kuma shine na ƙarshe to shi kenan babu zancen kome sai dai ya aikata bid'a eh idan saki dama ya yi saki biyu a baya kuma yanzu tana jinin haila ya sake ta to ba za a koyar da sakin ba ta haramta gare shi dama ba batun kome ai saboda haka wannan kuma saki ne na ƙarshe babu zancen kome saboda haka wannan hadisi yana fasara waccan aya da Allah ce faɗalli kuhunna li iddatihinna ku sake su daidai iddarsu idda dama idda ba kidaya ba kun kidaya kwanakin jini ya ƙare to sai ku sake su daidai wannan lokacin kafin ku take su shi ne faɗin liƙuhun nan da iddata yin nan yawa wa sun iddata kuma ku dinga kiyaye idda kar ku yi wasa da ita a dinga bibiyar mata ana tambayar su yanzu kaga abin da za mu fahimta a wannan hadisi sahabban maza sallama ba sa wasa da lamarin idda kaga ibn umar da dali abu sayyidina abdullahi ibn umar ɗansa ya saki matarsa ya aka ya san cikin jinin haila ya saki ba kuma matarsa ba ta shi umar mata ɗansa ce wanda suluka ce ma bai kamata ya sa ido ya bibiyi wannan al'amarin ba amma saboda shari'a sai da ya tutsiye shi wannan irin saki ya yi masa dan Allah ya ce wa ahsul iddaka ku kiyaye idda fa kar ku wasa da lamarinta da ya ce masa ya saki matar ta a lokacin shi ma bai san hukuncin saki cikin jinin hailan ba amma sai da ya bibiya ya tambaya ya gaya masa ga yanayin da ya sake ta shi kuma ya taso ya zo ya samu manzan Allah ya gaya masa ga halin da ɗansa Abdullahi dan Umar ya yi saki manzan Allah ce ka umarce shi ya mai da ita sannan ya riƙe ta a wajensa har sai ta yi tsarki daga wannan jinin da ya saki sannan ya ci gaba da rike ta sai ta yi wani haila a wani wata sannan ta sake yin tsarki na biyu to sannan in ya ga dama ka duba a hikima ta manzon Allah bai sai in ya ga dama sai sake ta ba saboda yi wala a ka'ida ta zance kaga saki ya kamata a gabatar tun da a kansa ake ta ta ƙunza yauwa ya rike ta har zuwa lokacin to daga nan kuma in ya ga dama ya sake ta amma sai aka ce in ya so ya rike ai ka ga rikewar ake so sai da aka gabatar da rikewar sannan aka ce kuma in ya ga dama ba zai iya rikewa ba tsallaka ya yi saki kabla an ya masa kafin ya take ta fatilkar idatul lati amara Allah an yi tsallaka lahar annisa'u wanda ya ce idda wanda Allah ya yi umarni a saki mataye gare ta shine li iddatihin nan nan shine ya kawo da hadin wa haddathani an malikin an ibn shahabin an urwa an urwa ibn zubair an aisha ta ummul mu'minin annaha cewa tana na aisha in taqalat ko Hafsata binta Abdurrahman ibn Abi Bakar al-Siddiq ko ta ciratar da Hafsata din fata ne alaka ko ko da Hafsatu to annaha ita na Aisha in ta qalat ta ciratar da Hafsata Hafsa binta Abdurrahman yar Abdurrahman ibn Abi Bakar dan Abubakar matar kaninta ita ba anana Aisha yar Aisha na Abubakar ba to ita Hafsan yar Abdurrahman ne dan Abubakar wato yar dan uwanta ce ta ciratar da ita hina da kalal dami lokacin da ta shiga cikin jini min alhaibatu salisa daga haila ta uku ta ciratar da ita daga ina gidan mijin da ya sake ta yawwa tun da ta shiga bai da damar komai aiki a lokacin ta shiga tsakiya wani ba zawali ba zai aure ta badan tana cikin jini na ƙarshe ba ta yi tsarki ba shi kuma wancan da ya saki bai da damar komai a wani lokacin ta shiga hajizi ta baro can ba ta fada can ba wai ba dole sai inda ta kare kwata-kwata sannan za ta dawo gidansu ba in dai ta shiga jini na uku to ai wancan bai da damar komai shi wanda ya sake yawa zama ya kare bai da damar komai duk da cewa sabon miji kuma ba isa ya shigo ba sai sai wannan jinin ya dauke to ita na Aisha sai ta shiratar da ita daga gidan mijinta ta dawo da ita gabanta tunda yar dan uwanta ce qala ibnu shahabin ibnu shahabin yace fa zikira zalika ya ka ambaci wannan hukunci na na Aisha لأمرة بنت عبد الرحمن كأمرة إر عبد الرحمن فقال سيتشي صدق أروة أروة ابن الزبير دائرة ويسوان شان حديثي دقاء عائشة يا يقسكيا وقال جادلها في ذلك ناس ita wannan amratu ir abdurrahman ta ce hakika wasu mutane daga cikin sabon manzan Allah sun yi jayayya da nana Aisha cikin wannan abin da ta yi don me ba ta bari sai da jinin nan na uku ya ɗauke ta yi tsarki ba sannan ta ɗauko ‘yan ɗan nata ta dawo da ita gabanta. Faƙalu masu jayayyar da ita suka ce inna Allah tabaraka ta'ala ya kulu ai Allah madaukakin sarki yana faɗa fi kitabi a cikin littafin na Qur'ani yana cewa salasata qur'in jini uku to don me Aisha za ta ɗauko ta jini na uku bai ɗauke ba ai ba ta gama jini na uku ba ta fara dai ko Allah ku jini uku ya ce, faƙalar Aisha ta sai ita kuma Aisha sai ta ba su amsa, ta ce, sadakatun kun yi gaskiya Allah cewa yi salasata kuroɗi, da tarabbasa na bi'an ku zihinna, ai wal muƙallaka da tarabbasa na bi'an ku zihinna salasata kuro. Eh gaskiya kuka bada haka Allah ya ce, to amma ta duruna mal akara kun san me ake nufi da al'akara udin? Kafin ku kafa mun hujja da wannan ayar me salasata kuroɗi din. sai ta ce inna mal al'aƙara'u ku sani abin da ake wata al'aƙara'u shi ne al'adaharu tsarkake-tsarkake ina ba ta gani tsarki uku shi ne salatatu ƙuro'in ɗin kenan to ita kuma ta riga ta shiga jini na uku labudda kuma sai ta yi tsarki ta tsallake ƙarshe uku. To saboda haka ba amfanin da ci gaba da zama a gida idda ta kare. To ta nuna musu cikin Qur'ani da abin da Al-Qur'ani yake nufi. Wa haddathani an Malik an ibn Shihab annahu qala ya ce sami'tu Abubakar ibn Abdurrahman ya ji Abubakar dan Abdurrahman ya kula yana cewa ma adratu adam min fuqaha'ina ni ban riski wani malami ɗaya daga cikin malamanmu na garin Madina ba, illa wa huwa ya ƙulu haza face shi ma yana faɗin irin wannan hukunci na Aisha. Yuridu ƙaula Aisha ta yana nufin yana faɗin irin wannan magana na Aisha duk sun goyi bayan ta a cikin malaman Madina. to alhamdulillah ko dai ba mu kai labi ba to mu kala guda daya gobe sai mu ajiye akan gaba amma kai kokari gobe ka fito wa da sani an maliki an nafi wa zaid ibn aslam an suleiman ibn yasari an al ahwasa imamu ahwas halaka bi sham ya rasu a garin sham shine halaka inumru halaka laysa lahu waladu in mutum ya rasu bayi da ɗa shine walar halaka anan a'a ma'anar halaka ya rasu idan aka ce wani ya halaka na nufin ai ya shiga wuta eh mana a hausa ba eh a larabcin ma yana zuwa da wannan lugar eh yi mana amma yana zuwa da ma'anar mutuwa ba yake kullu shay'in halikun illa wajen kaga nan mutuwa ake ne amma akwai inda halaka take zuwa da ma'anar halaka ta hakika duk ba mu zalla ce man kala halakan nasu fa huwa ahlakahu duk wanda yake mutane sun halaka shi ne ya halakar da a wani kauli fa huwa ahlakuhum in ka ce fa huwa ahlakahum shi ya halakar da su a wani kauli to nan ana nufin ya rasu bi shami a kasar sham shi ahwas din yana da kalar imra'atuhu fi dami ya rasu daidai lokacin da matar da ta shiga cikin jini min alhaibati salisa daga jini na uku wa kad kana dallaka kuma a baya ya sake ta ya sake ta tana zaman idda ta shiga jini na uku ba ta samu tsarki ba kuma sai ya rasu فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت sai shi gwamnan sham a lokacin ma'auya ɗan abu sufiyana sai ya rubuto wasiƙa yana neman fatawa ila zaidu ibn sabitin zuwa zaidu ɗan sabiti shi kuma yana garin madina a lokacin ya rubuto masa takarda ya sa'alu an zalika yana tambaya sa game da wannan tunda ta shiga jini na uku shi kenan ba za ta zarce ka yi ta kaba ba sun rabu tunda ya sake ta ta yi jini na uku amma bai ɗauke ba shi kenan ta gama idda ba ta kaba ko kuma a'a ba ta gama idda ba saboda haka za ta yi ta zarce sai ta yi ta kaba shi ne tambayar inda ta gama jini ne ta tsarkaka kaga sun rabu yanzu ba maganar ta kaba dama ya sake ta ta gama idda ba matarsa ba ce to amma matsalar yanzu tana cikin jini na ukun bai ɗauke ba yanzu fakataba ilai zaidun sai zaidun dan sabit ya rubuto masa amsa inna ha cewa ita wannan mata ta a hawasu idza dakalar fi dami min alhaibati salisa in dai ta shiga cikin jini na haila ta uku bayan sakin da ya mata to faqad bari ibnu ta kubuta daga gare shi ba za ta masa takaban wa bari amina shi ma ya kubuta daga gare ta yawwa babu komai yawwa shi ne in yana raye ba zai yi komai ba idan ya mutu ne ta shiga jini na uku ba damar taka ba wala ta risuhu ba za ta gaje shi ba wala ya risuwa ita ma da ita ce ta mutu ba zai gaje ta a wannan halin saboda sun rabu to alhamdulillah sai min yi mana kaga magana a shan yi mana duk magana a shan ake kafa hukunci kuma kaga har sahabbai to a tajul jami'u lil usul hadisi na nawa ko shafi dari da sha hudu a tajul jami'u lil usul a tsira ta uku daga ƙasa anwa an ummi salama qalat tace qultu na tambaye manzo Allah nace ya rasulullahi inni imra'atu ni mace ce ashuddu zafara ra'asi ina kulle gashin kaina ka gane ai ai uhukimu bifira shari'i ina kyautaka kullewan gashin kaina tana wato kaman kitso ne a tattarke shi ko a yi shi ƙanana wanda yake da wuyan tsifa amma su da yake ba kitso suke ba kullewa suke tana kama ta kulle shi sosai a shuddu din tsanantawa ne ba ina tsananta zafara ra'asi kullun gashi na a fa an kudu shin na walwale shi da gasin da na wani domin wankan da na ba da kusur ko gasin to domin wankewar janaba amma wankan da ake yi gusul wanka gusul wankewa in na zo wanke kai a wankan janaba sai na warware kullun gashi na duk da tun da ina tamke shi sosai yayi ƙarfi ko yayi tsanani ƙara maza Allah ya ce la ba sai kin warware kullun gashin ki ba inna ma ya tafi ki ki sani yana isar miki an ta hasi a lara a ciki salasa hasayati ki kamfato ruwa ki zuba a kanki ki cuttuɗa salasa hasayatin kamfata uku yayi lamba ta hudu hasayat a ta sha hudu ai tu sabbi alaihi ki zuba ruwa a kan gashin salasa hafalatin kamfata uku kuma tu dabbiki sannan ki cuttuɗa shi dalkan cuttuɗawa shadidan mai tsanani yanayin kullun gashin yanayin cuttuɗawar da zaki amma ba sai kin tsaye kitsanki ko sun ko kin warware kullun gashin ki dan kin zo wankan jaraba ko haila ko biki inna ma yake fi ki an ta fi ala azki salasa haka yace yana isar miki ki zuba ruwa a kanki kamfata uku thumma tufidina alaihi alma sannan ki kwar alaihi alma ba sannan sai ki kwarara ruwa a sauran jikinki fa ta duhurina sai ki tsarkaka ai tasiri dahiratan za ki zama mai tsarkakekkiya ba da ta'mimin jismi bilma bayan kin gama jiki da ruwa ya nuna maka summa tufi na alaikil ma'a ba kan ake nufi ba an gama da hukuncin kai tunda yace alaiki ba ala ra'atiki ba sannan ki kwara da ruwa a jikinki gaba ɗaya fa tatsi huri na sai ki tsarkaka قال الترمذي إمام الترمذي أولا رواية يتوذيه قال أهل العلم ما أبوتا علمي da wannan suka gina hukuncin wankan da na ba ga mace mai kitso ko mai kullun gashi za sabbat ala sha'riha al-maghfuri idan ta zuba ruwa akan gashin ta al-maghfuri abun kullewa ko abun kitsewa ta zuba masa ruwa salasan har so uku wadda lakatu ta cuccuɗa shi to kafa ha zalika wannan ya isar mata ba sai ta walwale kitso ko ta walwale kullun gashi ba rawahu al-kamfatu illa al-bukhari bar wai ta biyar cikin da turmuzi din da ya wannan sharhi in banda imam bukhari a cikin sittu sai hayi an aisha kala tace in kana rasulullahi in din za'ida ce ma'ana mukaffafa mina sakila ko inna hune sai aka ce in aka cire ha'un ka gane ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yuhibbu tayammuna wallahi yana son damaitawa fi zuhuri ci abin da ya shafi tsarkin sa idan ta dahara idan zai yi tsarki idan aka ce tsarki tun daga taimama har alwala har wankan janaba ya yi lamba ta hudu aibi ta kadimin yumna alal yusra da gabatar da dama a bisa hagu tudu zuwa cikin alwala wa shakil aimani da gabatar da tsakin jiki na dama alal aisari a bisa tsakin jiki na hagu su gusu da cikin wanka wa huwa mustahabu wannan gabatar da dama akan hagu kamar yadda muka sani a karatun fiqh mustahabi ne wasitar rajuli manzo Allah yana son damaitawa cikin taje gashin kansa idza tarajjala idan zai taje gashin kansa sharhi a lamba ta biyar ai saraha sha'ara ra'asihi idan zai taje gashin kansa bil mishdi da wuriya ka san wuriya ai mataji mataji ai gwali gwali ne sai dai ita wuriya na itace ne kum kuma na karfe ne kuma da ma kum din ai turanci ne yawwa idan zai taje gashin kansa to yana so ya fara taje bangaren dama wa finti alihi hakanan cikin sanya takalminsa yana so ya fara da sanya kafar dama idan ta'ala idan zai sa takalmi rawahu al-khamsatu ai lubsun na'al shine tana'uli in ta'ala ya sanya takalmi bal kai wa fi gairi zalika nan ta takaita a wannan hadisi ta nana Aisha yana son dama ta cikin wani waɗannan abubuwa min kulli ma fi takalimul cikin dukkan abin da cikin yinsa akwai girmamawa kal'akari kamar karɓa in za a baka yana so ya karɓa da dama wani da'i da bayarwa in zai ba da abu yana so ya bayar da hannun dama wal akali da ci wa shurbi da sha wal lubzi da ƙaunar tufafi in zai sa riga zai fara sa hannun dama kafin na hau da kilafin malai mukum kazalika da saɓanin abin da ba na takarimi ba abin da ya shafi kazanta kal imtikali kamar fata majina wannan yana sa hannun hagu akan hancinsa wal istinja'i da yin tsarki wannan yana yi amfani da hannun hagu wa izalatin najasa da kusar da najasa a cikin tufa wannan ana so mutum ya gabatar da shi da hannun hagu amma dole abu na takarimi to ana so a yi shi da hannun dama ai mun karanta a wata ruwaya lokacin da ya zo aikin haji ya yi jifa ya zo la'amar aski ai ya miƙa wa zamu ya fara aske ɓangaren dama hatta wajen aski maza Allah yana gabatarwa wanzami kaga dai a nan in ka miƙa wa zam kanka ai sai abin da yi ko to amma shi baya bari a yi masa yadda baki yake so zai umarci wanzami ya fara aske masa ɓangaren dama sai an fara aske ɓangaren dama sannan a aske ɓangaren hagu saboda kana jibhu tayammuna a wata ruwaya nan cewa ta yi lawihibu tayammuna da wata ruwaya kana yu'jibuhu tayammun da mai tawa yana kayatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay kaga anan ya hada da abubuwan ibada kamar wafi fi duhurihi idza ta dahara da kuma abubuwan na al'ada duka tarajjuli idza tarajjala intiali idza ta'ala duka wannan abu ne na al'ada amma manzo Allah yana so ya gabatar da dama akan hagu an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce inna tata kulli sharatin janabatan hakika akwai janaba a karkashin dukkan wata kwayar gashi duk wata kwayar gashi da take cikin na da kin yayi janaba to kofar gashin nan akwai janaba a karkashin ta ai juz'un min al-janaba aje mai sharri mai sharhi eh karkashin kowanne gashi akwai wani yanki na janaba fal janabu wato kalmar janaba wasfin sifa ne ya ummul jisma kullahu da yake game dukkan jiki gaba daya zahirahu wa batinahu na zahirinsa da na batini wanda aka rufe da gashi ma ka gane yayi a karkashin sa na batin nan akwai janaba allazi ta ta shari batin da yake karkashin gashi saboda haka yace inna ta ta kulli sharafin janabatan fagtulu sha'ara ku wanke gashin na zahiri wa an ta ku tsabtace fata ay min al inqa'i shine tsabtacewa al bashara din nan hiya zahiru jasadi shine mabayyanin jiki hatta man satara minhu bi sha'ri har wanda ya sututu na zahirin jiki da gashi ai ai wani bai da gashi a gurin in saje ne ya rufe fatar da gemu ya rufe fatar fuska wani bai da gemu ana ganin ta in su ma ta rufe fatar kan wani bayi da gashin ana ganin fatar kan idan hamata ne da mala su ma ta rufe wani babu gurin a fili yake a bayyane to wannan ba za a ce masa baɗini da ba a wankewa ba ka gane yayi dama a nan na adam ya samu suna na albashar ka gane yayi inni khaliqun basharan sauya ko a'a a cikin qur'ani akwai basharan sauya ko dan adam an kira shi da albasharu saboda ido yana ganin zahirin to fatar jiki ma an kira ta albasharu saboda ita ake gani a zahiri a jikin dan adam to wanke ta wajibi ne a wankan jaraba gashin da yake baibaye ta shi ma wanke shi wajibi ne har a samu fata da take karkashi wannan hadisi rawahu turmuzi wa abu dawud wa fi riwaya cikin wata riwaya ban taraka mawdi'a sha'aratin min janaba duk wanda ya bar wani gurbin gashi kwaya ɗaya min da na bata na wankan da na ba lamme da silha bai wanke ta ba ko ku ila biha kaza wa kaza minan nari maza Allah ya ce za a aikata mata nau'o'in azaba kaza da kaza minan nari a wuta yayi lamba ta sha ɗaya a kaza wa kaza dinnan ai kinayatu an adadin azabi wannan kinaya ne na adadin azabar ba nau'i ɗaya za a masa ba a dalilin ƙwayar gashi ɗaya da bai wanke ta ba har ƙarƙashinta to za a masa nau'i kaza da kaza na azabar wuta ala aliyu imamu ali karama lawajahu ya ce fa min samma tun daga nan tun daga lokacin da na ji wannan daga bakin manzon Allah adaitu ra'asi sai na saba wa kaina salasan da wanki uku sai na ga cewa to wanki ɗaya fa ba zai isar wa kai wanda yake da suma ba musamman irin gashin su na larabawa da ba koyaushe ake askewa ba ita to tun daga nan sai na sabar wa kaina da wanki uku wa kana juzu sha'arahu imamu ali in ya zo wanke wani kai a janaba ya kasance yana cuccuɗa gashin alhamdulillah masha Allah sai me saurul hadisi nabawiyya hadisi na nawa a cikin harfin lami shafi 111 hadisi na 19 da kulli shay'in zakatun kowanne abu yana da zakkarsa mun san dukiya ana mata zakka ko jikin ɗan adam ma yana da zakka shine jinyar da zai yi zaka ga ana cewa Allah sa zakkar jiki ne ko to kowanne abu yana da zakkarsa da ake cire masa wa zakatu dali zakkar gida idan ka gina gida to zakkar da zaka cire a wannan gidan baitu diyafa ɗakin baki inda gidan naka yana da yalwa har za ka iya ware wani guri to dole ana buƙatar ka cire wa gidanka zakka shi ne ka gina ɗakin baki sawa'un baki maza ne ko baki mata ya zama in bako ya zo akwai inda zai sauka a gidan to ka cire zakkar gidanka da ka gina rawahu rifa'i an sabiti bi kulli shay'in dariqun kowanne abu yana da tafarki wa dariqul yanati tafarkin da ake bi a je aljanna al'ilmu shi ne ilimi na addinin musulunci ba a zuwa aljanna da jahilci rawahu dalami alibin umara da kulli shayin miftahun kowanne abu yana da mabudinsa wa miftahun jannati mabudin aljanna hubbul masakin wal fuqara san talakawa da miskinai san miskinai al masakin wal fuqara da talakawa ka gane ai ko da ba ka da abin da za ka ba su ko da ba za ka iya tallafa musu ba a rayuwa to kar ka kyamace su kar ka yi gaba da su wai don suna talakawa da miskinai son su kadai mabudin aljanna ne rawa ibnu lal an ibnu umara wato ko da ka yi ilimin shi ilimi hanya ce da za ta kai ka aljanna amma an ka je ba ka da mabudi mabudin aljanna shine hubbul masakin wal fuqara lil mar'ati sitrani mace a rayuwar duniya tana da sutura guda biyu in ta rasa ɗaya to ta yi tsiraici in tana raye a duniya a in ta mutu rayuwar suturarta shine alkabaru kabari in ta mutu suturarta shine kabari a je a suturta ta in tana raye kuma suturarta na biyu wanzan shine miji duk yadda ta kai da daraja in ba ta da miji to tsirara take in tana da aure ta mutu da aure to ta mutu da cikakkiyar sutura kuma za a kai ta sutura ta biyu kabari a je a binne ta rawahu ibn adi an ibn abbas lil muslimi ala al muslimi sittun ah sittun haƙoƙi guda shida bil ma'ruf na alheri sun tabbata lil muslimi ga musulmi ala al muslimi ga akan dan uwansa musulmi musulmi yana da haƙoƙi guda shida na kyautatawa a kan ɗan uwansa musulmi na farko yusallimu alai ya dinga masa sallama za laqiyahu idan ya gamu da shi wa yujibuhu ya amsa masa idza da'ahu in ya gayyace shi walima wa yushammitu ya dinga gaishe shi idza adasa in yayi atishawa ya gode wa Allah wa ya'uduhu ya dinga dubo shi idza marida in yayi rashin lafiya wa yatba'u janazatahu ya dinga raka jana'izarsa zuwa makabarta idza mata in ya mutu wa yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsihi ya dinga so masa irin abin da yake so wa kansa kar ya dinga burin wani abu na cuta ya samu dan uwansa musulmi rawahu ahmad lamma araja bi rabbi azza wa jal manzo Allah ce yayin da ubangiji na azza wa jalla ya hau hawar da ni zuwa sama marartu bi qawmin na wuce na tarar da wasu mutane da hum azfarun min nuhasi suna da falauta na na tama nuhas ko ka ce tagulla ya kami shuna wujuhahum suna yagunin fuskokinsu da wannan falautan da aka musu na tagulla wa sudurahum da kilazansu tun daga fuska za su yago har kirjinsu shine ba su da aiki sai wannan yagunin fuska da kirji da kuma farce na tagulla. Faƙultu man haula ya Jibrilu sai na ce, ah, waɗannan kuma suwaye ya kai mala'ika Jibrilu, Ƙala sai Jibril ya ce ha'ula ilazina ya akuluna luhuman nas waɗannan su ne waɗanda suke cin naman mutane a rayuwar duniya wa ya ƙa'una fi a rajin suke suke aukawa cikin cin mutuncin ‘yan uwansu musulmi shi ne azabar tun da naman suke ci da cin mutunci sai aka musu azaba daidai da abin da suke suna yagunin fuska da kirji rawahu abu dawud lamma khalaqa Allah ta'ala jannata adini lokacin da Allah ta'ala ya halicci aljannan nan ta dawwama khalaqa fiha ma la ainu ra'at Allah ya halicci abin da ido bai taba gani ba a cikin aljanna a rayuwar duniya abin da ido bai taba gani ba wala udun sami'at abin da kunne bai taba ji ba wala kadar ala qalbi basharin kai abin da bai taba tsirgawa a zuciyar dan adam ba tunaninsa ma dan adam bai taba yi ba sai ya je aljanna zai ga irin wannan ni'ima ثم قال لها سنة الله يتوى الجنة تكلمي كيفا شيء sai aljanna to ki magana mana fa qala sai tace qad aflaha almu'minun haqiqa mu'minai sun rabauta in dai wannan ni'ima da aka tanada a cikina da kayan ado da aka tanada duk an yi su ne don mu'minai kai in ku haka ne haqiqa mu'minai sun rabauta rawahu tabarani an ibn abbas ka san in kace gaba ɗaya abin da yake aljanna ido bai taɓa gani ba ma baka yi ƙarya ba in ka ce gaba ɗaya abin da yake cikin aljanna kunne bai taɓa ji ba baka yi ƙarya ba domin a irin na duniyan ma da aka kai ai ba ai ba na duniyan ba ko Allah ya ce maka wa utubihi mutashabiha an zo musu da shi ne mutashabihan wanda yayi kama da wanda suka sani idan ka ga mangwara aljanna za ka ga yayi kama da irin wanda ka taɓa gani a duniya sai ka taba sai ka ce kai wannan ba irin mangolan da gasa to ashe ba shi bane ashe ba wannan idan kai taba gani bane kamace kawai ko duk abin da ka gani idan irin wanda ka san shi a duniya ne ana ci ko ana sha to za ka ga makamancin sa dan duk abin da kai sha'awa za a baka wannan alƙawarin Allah ne wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma tad'una a cikin aljanna za ba ku duk abin da zuciyarku take sha'awa wala kun ji ma ta duk abin da kuka kira kuka ce a kawo kaza za a kawo muku to kaga dan adam ai abin da ya sani zai a kawo abin da baka sani ba ai baka san shi ba ko magana sa baka yi ba to wanda ka sani in ka ce yau mangoro nake sha'awa ko lemo ko ayaba ko ina so da sha juice ko coca cola za a kawo maka irin ta amma daga kalan da za ka ce kai wannan ba irin wanda muka ce a duniya ba wane irin wancan wa utubihi mutashabi hakim an zo musu da shi makamancin wanda suka sani amma ba shi bane kama ce kawai rawahu tabarani ali ibn abbas lamma ulqiya ibrahim fi nari lokacin da aka jefa annabi ibrahim a cikin wutar lamaruzu ana jefa shi kale ce hasbiyallahu wa ni'mal wakil dalili mala'ika jibril ne ya zo ta maka ko kana neman taimako yake amma ilaika fala in dai a wajen ka ne ni wala neman taimako saboda me yace hasbi Allah wa ni'mal wakil da labaruzu da wutar da ni duk kayan Allah ne saboda haka Allah yana da iko yi abin da ya ga dama da ni in dai a wajen ka ne nake neman taimako to ba na neman taimako yace amma tun da ka gaya mu wannan maganar to Allah sai ya aiko wanda zai rama mu wannan abin da sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka zo Isra'i da Mi'raji lokacin da aka je Sidratul Muntaha manzo Allah ya ce wa Jibril to ku tafi yace a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba wani mala'ika daga cikin mu face yana da wani matsayi sananne wanda ba zai iya ketarewa ba kaga nan inda nake ba wani mala'ikan da ya isa ya gona ni kuma a nan ba zan iya ƙara taku ɗaya ba in na ƙara taku ɗaya to lahalla fiyal fana'u Allah zai shafe ni ya ce haka ne ya to shi kenan to ko ko kana da bukata a wajen Allah ya ce eh ka lama wa kakanka Annabi Ibrahim shi lokacin da na tambaye shi ya ce bayi da bukata a waje na amma ni ina da bukata a wajen in ka je ka ce ina roƙo Allah ya yi dadi ka ga shi ya hudu bukatar amma annabi Ibrahim yana tambayar cewa hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allahu Allah hasbi ya isar mu komai ba na bukatar neman taimako shi ne ma'anar hasbi Allahu wa ni'mal wakil ubangijin da ya jarrabe ni da wannan hali hasbi ya ishe ni wa ni'mal wakilu madalla da madogaran Allah to yana faɗar wannan kalma fa ma taraka minhu ba abin da ya kone a jikin Annabi Ibrahim illa mawdu al-katifi ko kitafi kitafi sai gurbin kafada shi ma fa na riga ba wani jikin fa gurbin kafada rigar sa ne shi ma kafin ya faɗa subhanallah an jefa shi a wutar dama Allah cewa yi ulma ya nalu kuri bardan wa salaman ala ibrahima bikinsa aka yi wa wannan ba a rigarsa to wutar har ta fara kama rigar sai ta hasbi Allah wa ni'mal wakil shikenan rigar ba bata kone ba sai gurbin alkitabi ka fada kan rawahu ibn najjar an abi huraira alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya ja mana dukkan bukatunmu da bukatu da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله